الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تلمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بلسان إلى الدين وبعد
وحكمه صلى الله عليه وسلم على ظاهري وأكس- وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقولها قائل منهم خفية
ta ce wa bawadinil munafiqina mustatiratun abinda yake cikin mu- wato munafikai waye ne wa hukumuhu sallallahu alaihi wasallam ala zahiri shi kuma annabi alaihi salam hukuncin sa da zahiri ake aiki domin shari'atul islami manudatul bil zahiri zahiri take aiki ba ruwanta da boye dan haka duk wanda ya zo yin wani abu ya nemi ya yanke wa mutane hukunci da abin da yake zuciyarsu ya shiga hurumin Allah ya sa mutanen yau sukan yi karambani in wani yana aiwatar da wani aiki na alheri sai su dinga cewa ba don Allah yake yi ba to banna biyu suke ta ɗaya sun yi wa ɗan uwansu musulmi mummunan zato wanda gara a rushe ɗakin ka'aba a gina shi ya rushe a gina ya rushe sau saba'in ya fi sauƙi a gurin Allah ya muna akan ya muna na ɗan uwansu musulmi zato sau ɗaya to ya muna na masa sun ya shiga hurumin Allah zuciyar kawai ake dubawa ba a ba ruwanka da zuciyar mutum zahirin kaɗai za ka yi aiki da shi da lokacin da aka kashe murdasi ibn nuhaik shi ya musulunta shi kaɗai a garinsu da aka ce rundunar musulmi za ta wuce sai duk sukatan garin suka gudu shi sai ya zauna a ƙarshe dai da ya ɗan ya hango rundunar musulmi sai ce kai musulmi ba su yi wannan yawan ba kan na bari a muma da wakin gobara sai je zuba dabbobinsa cikin kogo ya koyi sai ya boya suna dosowa sai ji ana allahu akbar kabirin walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukuratan wa asila sai sauko ce assalamu alaikum assalamu alaikum da mutum ɗaya zabura hukumi ko sai tsare shi a dabar yana madina sariya ce sai jibrilu ya zo ce la ta kulo liman alƙa'ilai kuma salama lasta mumina ta fita gona a radar hayati duniya ba inda lahin magani wa kasira ka zalika kuntum min qabli fa manna Allahu alaikum fatabayyan shikenan abi bashi aka zo da shi gaban annabi Allah sai ya rasulullahi na kashe shi ne ina ganin tsoron takobi na yake ji kaga zuciya ce sai annabi Allah ce halla shakakta an qalbihi da ya dinga faɗa bai yanke ba sai da maimaita so saba'in halla shakakta an qalbi ka tsaga zuciyarsa ka gani haka da zahiri shari'atul islami wa nudatun li zahiri da abinda mutum ya nufi ne kawai za ta yake masa hukunci faruwanta da abinda yake zuciya su wannan wato hukumu holillahi samu ko alallahi ta'ala ba mutane yanzu wannan hurumin ubangiji su ke gace ba da gaske yake ba ai Allah ne kaɗai zai yanke wannan ko mala'ikan da yake tattare da mutum bai isa ba in ya faɗa Allah zai ce masa a'a ni ne ya san abin da yake tsakanina da shi da haka sana'a da zahiri take aiki don haka da aka zo aka ce munafukai ga cutattawa da suke masa shine dalilin kawo me yasa bai sa an kashe su ba to da zahirin sa ake aiki sun nuna musulunci amma a goye kafirci ne yace a kasaru tilkal kalimat mafi yawan wa'annan kalmomi inda ma ka ne kulu halka ilimin hu mai faɗa a cikinsu yana faɗarta ne khufiyatan a ɓoye ma a misalihi da kuma irin irin sabara gurbi in ya samu dama sai buɗe cikin sai dinga faɗa miyagun kalmomi
ويحلفون عليها إذا إن نميت إذا نميت sai kuma aka ɗaga zancen aka fito da ita sai ya rantsuwa ita shi bai faɗa ba kuma وينكرونها ya musanta ta ويحلفون ne billahi ma بالله ما kano kuma su قالوا rantse da Allah ba su faɗa ba ولقد قالوا كلمة amma kuma الكفر kalmar ta kafirce suka faɗa
وكان ما هذا يجمع في a فيئتهم ce shi kai a ce Wujuhihim.
amma tare da haka annabi alaihi yana faɗayin kai a ce komowar su kan hanya ورجوعهم إلى ilal الإسلام islami da komowar su zuwa musulunci وتوبتهم eh, da kuma tubansu ويصبر على ال- صلى الله عليه حالاتهم.
وسلم yana kuma yin haƙuri ala halatin ai hafawat wato shine lam'a da ake samu tasu da kuskure sai ya haƙuri tunda ka ga ɗan salula ruwa sharansa da ida komai da ya zo mutuwa ɗansa ya ce yana ganin babu- babansa ba zai tashi ba annaba alasa ya sha ruwa ya rage in aka bashi ya sha sun zai cika da imani annaba alasa ya sha ruwan ya bashi da ya je kai masa ce ne mai sai ce annabi ne alaihi salam ya sha ya rage kasha sai ce da shi ai bawalin mahaifiyarsa ya fi wannan ruwan a wurinsa ya ki sha aka ga annabi alaihi salam ba da ya cika sai annabi ya alaihi salam ya ce a kawo shi ya masa sallah suna umar ya sha'ar sallah ya munafiki ne ya cutar da kai ba irin kafar wala da bai maka ba a cikin duk abin da ka tsara sai ce ba hana ni ba to bayan an yi ne sai kuma wahayi ya sauka la tusalli ala ahadin minhum wa ta'budu wa la tu'minu ala qabrihi su mutum 300 ne a lokacin da mata 170 dukkaninsu munafukai ne annaba sai sai da ya gawa ko zai fice sunansu gaba daya amma ba a yadda kowa ya abin nan ba aka yare su akan wannan To da Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum in za ka yi musu istighfari so 70 Allah ba zai ji kansu ba annabi alaihi sai da na san in na haura 70 Allah zai ji kansa da na masa
وجهوتهم كما صبروا da kuma wautar su ta magana ko ta aiki kama sabara ulul azumi na rusuli kamar yadda ulul azumi na rusuli suka yi haƙuri irin su annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi isa alaihi salam kamar yadda suka yi haƙuri shi ma haka yi
حتى فاء كثير منهم فائنا har sai da mafi yawansu kuma ya komo wato baɗininsa ya zama kyakkyawa kama fa Kama fa a a zahiran zahiran.
da wanda ya fito fili da filin da suka dinga nuna imani da sauransu a fili amma a koyi to kuma da ya haƙurin sai da ya dawo koyon masu yadda da kama filin suka zama ikilasi ne da su ba a kalasa sirra ya kuma ikilasi na zuciya ta samu ikilasi Eh, kama kama alhara alhara jahara.
jaharan kamar da ya fito da shi a fili
ونفع الله بعد كثير بعده.
بعد bikasirin minhum بكثير bayan منهم wannan kuma ubangiji ya amfanar da musulmi da mafi yawan su wa'annan eh shi yasa wannan shi na ke masa kirari a yanzu bakan waƙi na jahu min sharakin rada wanda ya fada cikin koma da zarga gungun din bata annabi sai sai ya tsamo shi fasara waliyan ba da an kana fil ila sai zama masoyi wanda zai iya ba da kansa ya mutu bayan da yana cikin magauta haƙuri da bin a hankali shi ke kawo
وقام منهم للدين wuzara وزراء sai ga waɗansu daga cikin sun zama su ne waziran musulunci wa وأوان awanu kuma mataimakan musulunci wa humatan.
wa humatu kuma garkuwar musulunci kuma وأنصار mataimaka
كما جاءت به alimin asabaru الأخبار kamar da labari ya zo na hadisai
وبهذا أجاب بعض أئمتنا.
أئمتنا رحمهم الله an hada su'ali.
su'ali da wannan ne shashen shugabannin mu suka Allah ji kansu suka ba da ansa a wannan tambayar da aka yi akan me yasa annabi alaihi bai sa an kashe su me yasa bai munafikai wannan ba
قال أنه لم يثبت عنده صلى الله عليه وسلم من أقوالهم ma'arufi ما رفع watakila lam yi subut inda hubsalar salam yin akwali ma rufi'a zancensu wanda aka auka aka kai a gurin annaba sai bai tabbata ba bai zan- bai bai tabbata a gabansa ba وإنما نقله الواحد wato mutum ɗaya ne ya ɗauka ikai wa man lam yasil Rutubatan rutubatan shahadati.
shahadati da kuma wanda matsayinsa bai kai na ba da shaida ba fi hadha al-bab cikin wannan babu babi wanda za a zub da jinin mutum a kashe shi ba shahada kowa ake karba ba min sabiyin aw kaga karamin abdin yaro ko audin ko kuma bawa Au ko imra'atin imra'atin.
ko mace to in su suka zo suka faɗa to ba za a yanke wannan hukuncin ba wadda wal ma'u dima'u la tustabahu la illa bi tustabahu adlaini illa bi adl- adlayn adlaini shi jimi ba a zubar da shi a yanke mutum hukuncin kisa sai an samu shaida wa ala can ko ta hadha mutumin shi yuhmalu- adalai
wa ala hadha yuhmalu al-amru godiya da al-yahudi fi salam salam akan haka ne aka ɗauki maganar al'amarin ga yahudan na a cikin sallama ya ce samu alaikum ɗin nan ya ce su mai sa mai sa aka ce shi baka ce to yana cikin irin wannan wa annahum lawaw bi alsinat wato suna lankwasa harshen su ne zai faɗa sai ya karya harshe ya faɗi kalmar da ba za a gane ita yake nufi ba wa lam bai yubayyinuhu ruhu ba su bayyana kalmar a fili ba to al-ala anan haka za a yi wannan ba da ma yanke mutu hukunci a kansa
ala tara kaifa نبهت nabaqat alayhi عليه عائشة aishatu رضي الله عنها baka gani ya ake na na Aisha radiyallahu anha ta- ta faɗakar so da ya karye harshen ne sai an nutsu sosai za a gane inda ya lankwasa harshen sai ya faɗa sai a ɗauka assalamu alaikum ya faɗa amma ya ɗan lankwasa harshe ya faɗa wata bakar kalma to wanda ya yi wannan Eh.
to ba za a yanke masa hukunci irin wancan ba
walau kana sarraha bizalika yabtafarid ilmihi Eh, da kuma ya bayyana haka malan tamfari da bi ilmi ta kaɗaita da sanin abun ba to wale hadha nabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam habahu ala ilihim akan haka ne annabi mai tsira da manci Allah ya faɗakar da sahabbansa a bisa aikin Yahudawa wa qillati da sidqihim karancin gaskiyarsu fi ilihim a cikin fa- aikinsu wa qillati da sidqihim kuma karancin gaskiyarsu fi fi salami salamihim a cikin sallamarsu wa khiyanatihim fi zalika da kuma cin amanarsu ha'incinsu a cikin haka layyan bil alsinatihim alsinatihim su lankwasa harshe fi da'anan fi dini dini kuma suka ga addini
فقال إن اليهود إذا سلم أحدهم إيه، إيه.
إنما يقول السلام عليكم ta ce in yahudi ya faɗa إيه.
to su yahudawa za sallama a duhun in ɗayan sai tashi yin sallama ta inna ma ya kulu yana cewa assamu alaikum
عليكم فيقولوا faƙulu عليكم faƙulu فيقولوا alaikum عليكم sai ku ce alaikum illa an su face malamai suka ce ana iya ƙara wawa kuma ta ce wa alaikum
وكذلك قال بعض أصحابنا البغدادي.
البغدادي haka nan sashen abokanmu na karatu bagadadiyin mutanen bagadada suka ce إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لم يقتل المنافقين بإلمهم bi ilmihi fihim فيهم annabi mai tsira da wancan Allah bai kashe munafukai ba bi ilmihi fihim da sanin da yi a cikin al'amuransu ولم يأت أنه قامت بينة على نفاقهم kuma ba a taɓa samun labari cewa amar bayyanatu wata hujja da shaida ta tsaya akan munafuncinsu ba a koyi ولذلك suke ce a samu hujja kwalowalo za a kafa shaida shaidu su zo su faɗa a kafa dalilai ba a samu ba
ولذلك تركهم saboda haka annaba sai ya bar su
وأيضا فإن- kuma
فإن الأمر كان سرا وباطلا al'amarin a goye yake sirran mabadin a goye yake ne وز- وظاهرهم الإسلام والإيمان amma zahirinsu musulunci ne da imani don haka ba dama a yi musu hukunci da wancan وإن كان من أهل الذمة in kuma wanda ya aikata abun yana daga cikin ahalin zimma wato ka- ka- wato kafirin amana bil ahadi بالعهد.
an yi yarjejeniya da shi zuwa wani lokaci wal والجوار jiwaru ko kuma ahadi ne na jiwari ya shigo kasar musulmi in ahadu min al mushriki nastajaraka ne fa ajruhu hatta yasma kalam Allah summa ablikum amanahu to in ya shigo da wannan Eh.
to abubuwan da zai yi to me za a yi masa
والناس قريب أحدهم qaribun ahaduhum bil islam بالإسلام sannan mutane ko farin shiga ne a musulunci ولم يتميز بعد al-hadisu min al-dayyib من الطيب wato a lokacin wato mai kyau bai bambanta da mummuna ba ba a fara gane kyakkyawa da mummuna ba bai yaɗu cikin mutane ba sannan mutane duk ba su gane ba abin ya fara zuwa ne ya kaga bayan an koma madina abin ya ɗan yi nisa aka yi shekaru waɗansu duk zuwa suke suka dinga miƙa hannu suna ce da annaba sun da mun san wannan ka zo da shi da an tsaya ɓata lokaci kai mana afuwar abin da muka yi ba mu gane ba yanzu muka gane da tun ran da ka zo da tuni mun bi ka to lokacin ba a gane ba to tun da ana cikin wannan ba dama mutum ya zo ya yi wannan wautar kuma yanke masa hukunci
وقد شاء عن المذكورين في الحرب
ya ɗaiɗaita a cikin abubuwan wanda aka ambata fil arabi a cikin laraba كون من يتهم يتهم بالنفاق.
بالنفاق yawa kasance wanda ake tuhumarsa da munafunci من جملة mulatul mu'minina المؤمنين to kaga abin da ya bayyana kenan a lokacin su tun da farkon shiga musulunci ne abin da mutane suka sani wannan wanda ake tuhumarsa da munafuncin shi jama'a kawai ba su san wannan ba ko shi dai musulmi suka sani sannan wasu sahabatu sai وصحابة سيد yana cikin المرسلين sabon shugaban wato manzani gaba daya وأنصار ansari dini الدين muna ce masu taimakon addini بحكم da الظاهرهم hukuncin fili wanda wanda ke abin da ya ɗaiɗaya ta ke nan da larawa suka sani don aka yanke hukunci a kansa to fitina za ta fito فلو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لنفاقهم da annabi alaihi ya kashe su saboda munafuncin su إيه، وما يبدو ma ya buduru يبدو minhu منه da abin da yake subul shine ya وإلمه buduru ya subul ya subul da maka ya fito sai ba zai haɗiye saboda abin da yake koyan ne sai ya subul da maka ya fito to da annabi alaihi ya zama hukunci da wannan وإلمه لما لما أسروا fi في anfusihim أنفسهم kuma saninsa da abin da suka boye a cikin rawukansu لوجد mana المنافقين firu ma ya kulu to akwai mana firu mai firgita mutane mai kore shi daga musulunci to da shi ya samu abin da yake so ya samu abin da zai faɗa ولا to أرتاب kaga abu na ɗaya kenan akwai wanda suka suka fake kokon musulunci suna jin haushin shigar suna neman kafa to da an samu wannan sai su dafe wa wannan sai su yi ta yadawa su yi ta yadawa ɗaya kenan walar wadar ta bashari bashari wanda kuma ya yi kidime to ya wa ɗimauta arkaba. Eh, ya zama ɗimautacce kamar da rakun yake ɗimaucewa to shi ya fas- kasa gane me ake so shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to shine sharidu in ya ga an kashe wani sai ya gaba ba zai dawo ba ka ga bi kenan eh wa jafar arjafal jafar muhammadu mai tsaurin kai kuma sai ci gaba da yaɗa jita-jita wa irta'a min suhbati annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Mm, warta'a eh min sububatin nabi sallallahu alaihi wasallam wadda kulli fil islami gairu wahid gairu wahid.
shine fa'ilin irta gairu wahid sama da mutum ɗaya ba mutum ɗaya jama'a mai yawa irta zai ji tsoron zama sahabin annabi alaihi sun ce da ya kusance shi ya shiga musulunci sa zai a kashe shi
Mm, wala zima za'imu wala za'ama za'im mai kuma rayawa zai raya wa zandal abu zalim sannan muki wanda yake azzalimi shi kuma zai zaci to annal annal qatla qatala haqiqa kisan inna ma kana kana lil lil adawati lil adawati wato sai ya tuno cewa ai tsakanin quraishu da kabilarsu ko tsakanin wane da wane akwai wata gaba akwai wani gaba da take tsakani wataƙila ita annaba sai amfani da ita sai ya fake da shi musulunci sai kashe mutum wani da ya zo haka zai zata da ta san sannan wa talaba wa talaba akhazat tirati hadirat tarati da kuma neman riko da tarnas tarnas to shine tarat tarnas eh shine daukan fansa ke hausa eh tarnas eh amin dan turjin mala ya fassara mana ita da daukan fansa ba inda yake sai dai ce mana tarnas to sai su ɗauka fansa yake so ya ɗauka ta wani abu isa da ya zo hajjin bankwana alaisa ya ce inna dima aljahiliyyati mawdu'a duk wani jini da ake nema a ɗau fansa na jahiliya da gauna take shi وإن أول دم أبدأ به دم عامر ابن ربيعة ابن الحارس ابن عبد المطلب جنين جدم na Amiru dan Rabi'a dan Haris dan Abdul Muttalibi shi na fara sokewa ba wanda zai sake bin sa in kaga an wani abu sai dai yake sashi amma ba bin jini ba to sai to wani zai dauki haka To.
shi yasa tunda annabi alaihi wasallam ya zo eh, ya fara kira larabawa suna da zurfin tunani da kuma fako waɗansu sun karɓi musulunci saboda tsoron abin da annaba alaisina mai zo da shi suka kalli abin zai ga bayan da za mu yi hankali ya kauce wannan suna wakar radiyallahu anhu yana cikin wannan shi sa da aka je wajen hirakalu aisar na ruh abu ɗaya fara tambaye su bi mai amurku me ya zo da shi me ke shauki ta nan mai hankali zai gane me yi ba mara hankali ba zai hankalto abin da yake ciki ba to wannan waɗansu musulunta saboda wannan waɗansu kuma sun musulunta saboda ɗabi'unsa da suka gabaci musulunci kafin musulunci alaihissalamu yana da kyawawan ɗabi'u kuma ya suna akan haka na na khadija radiyallahu anha tana cewa da suka musulunta saboda wannan sai ta- sai da ta lissafa su ma gaba ɗaya waɗansu kuma mu'jiza mutum ya zo da ya zo da damansa yankakke ya jefar da shi ce sai ya ya ba da gaskiya dan waye magana ya kuma ya shahada annabi har sai ya tambaye shi wa kake ba ta ya ce alazi fi samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati na'imuhu wa fil nari iqabuhu yace to man ana yace anta rasulu rabbil alamin wa zainu man mafarki amma to shi faza mani taba'aka wa khaba man khazalaka sai musulunci to wa'an saboda wannan ne to waɗansu kuma zama suke suna ganin annabi sai yana tsare-tsare ne don ya gina maka ya gina ƙuresha ya ɗora su akan kowa ba su yadda ba sai da aka yi fatahu makka suna tabbas shekara 21 da aka yi fatahu makka su kansu mutan madina suka fara kuka ce ya da gida yana kun kansa fa sai ce almahaya mahaya kuma da mamatu mamatu sai farin ciki ce rayuwa ta a garin ku zai mutuwa ma a garin ku zai sai jiya kuma madina to tun daga nan duk ƙasar laraba ko sai hakura to shi sa alƙali dinga lissafa wa'annan wannan ina cikin tunanin balarabi surfin tunani da balarabawa da ya ga an kashe wani sai ce to tsohuwar gawa ce yanzu lokacin da aka tura wata ƙabila aka ce sun musulunta annabar sai tura ya ce aje a binciko a kai musu sako a yi kaza kaza wanda ya tafi ai kaga sai suka yi wa gangami su tare shi da ya gano su sai sai tsaf tsakanin kabila ta da tasu akwai gaba kafin musulunci kada in sake su amfani da wani damar su kashe ni su ɗauki fansa to su yi juyo sai ya ce ai kashe shi za su su kuma su ga bai ƙara sai suka ƙara so har sansanin annabi alaihi salatu ce muna jin tsoro ko wahayi aka yi ne mun yi wa Allah laifi Saƙa wanda yake wakili ya koma a'a shi kuma ga abin da ya faɗa su kuma da suka faɗa sai annaba da ce to ko su tafi su koma gida suka tafi sai ce na khalid dauki rinduna ka tafi da ita kar wani makaluki ya ganka to ƙwararre ne sai dauki rinduna ya tafi har ije ya ɓoye a bayan garin sai jan yi kiran sallah aka yi azahar yana ɓoye ije an yi sallah la'asar ce aka yi kiran sallah aka yi sallah magariba ce aka yi kiran sallah isha asuba da ya ji biyar na kawai sai kwana ya dawo ce da sula ga abin da na ce to sai ubangiji ya saukar da wani ayar ya da zina amunu a cikin suratul hujurat ko in ja akun fasikun bi na ba in fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina to irin sa to akwai irin waɗannan a tunanin larabawa kafin addinin ya gama ɗauka zama daidai to saboda haka annabi alaihi ya san haka duk sai dinga kaucewa wannan damar da za a samu a haka to kuma abin takaici yau kufe wanda suke kira ga musulunci in za su yi musulunci yake ba sa kallon irin wayannan abin da za su nage ba gaɗi suke su ciwo musulunci rumi su ba da ƙofar ya masa farmaki da annaba sai kamata mai koyi duk abin da za mu yi sai mun kalli me zai haifa in zai cuci musulunci to sai ka haƙura
مم. وقد رأيت معنى ما حررته منسوبا إلى مالك بن أنس رحمه الله to wato ya ce na ga cewa mahararto abinda na tace shi na tabbatar da shi mansuban ila maliki bin anas ne rahimahullah wato an danganta shi da maliku dan anas Allah ji kansa na ga haka to ولهذا قال صلى الله عليه وسلم eh saboda haka manzala mai tsira da mucin Allah ya ce لا da يتحدث الناس sunna zan bari kofa mutane su dinga cewa أن محمدا يقتل ashabu أصحابه ta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa
مم. وقال أولئك مم.
allazina nahanillahu الذين نهاني الله عن قتلهم waɗannan su ne wanda Allah subhanahu wataala hana ni kashe su وهذا خلاف إجراء الأحكام kame zahira ta الظاهرة.
amma wannan sabanin zartar da hukunci na fili ne a kansu
من حدود الزنا zina wal qatl wa shibhi والقتل da والشبه haddin zina da haddin kisa da da kisasi na kisa wa shibhi da makamantansu لزره- da zuhure لظهورها.
wannan a fili take wannan an yi musu To, duk wanda aka same shi da aikata laifin zina ba wata wata kawai in ta tabbata za a tsayar masa da hukunci in ya kisan kai za a yi masa saboda wannan hukunci ne na fili to, wasu واستواء wajen الناس nasu في fi ilmiha علمها.
ko mutane sun haɗu sun daidaita a wajen sanin abin da ya faru وقد قال محمد بن wajen معاذ mawazi mahmud dan mawazi yace لو أظهر المنافقون نفاقهم da munafukai za su bayyana munafunci fili sai tana a fili لقتلهم النبي صلى الله عليه daga talahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallama da annabi tsira da wancan ya kashe su وسلم وقاله القاضي أبو الحسن bin بن al-kassari كاساري eh alqadi abul hasan bin al-kassari haka ya fada وقال قتادة katarati ya fada في تفسير قوله cikin تعالى tafsirin fadarsa madaukakin sarki لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في مدينة لنغرينك بهم ثم لا يجرونك فيها illa qalila wal unina والأونين أينما sukiru سكروا kufilu wa أخذوا kutilu takatila sunnatullahi al'aya yace ma'anahu قال idan azharun nifaqa إذا ظهروا in النفاق suka bayyana munafincin a fili shi ke da na guriyan na kabe ɗora ka a kansu kawai a kashe su
وهكى محمد بن سلمة مسلمة في المبسوط Muhammad dan Masalamata ya haikoto a cikin littafin Mabso عن زيد بن daga zai أسلم da dan Aslama أن قاله تعالى kaulahu آه، cewa faɗarsa maɗaukakin sarki يا أيها النبي جاهد الكفار والمج- والمنافقين واغلظ عليهم da saka hama kana kaulaha insha wanda yake gabanta ya shafe ta wannan قبلها وقال بعض مشايخنا sashen shehunanmu suka ce لعل القائل هذه القسمة eh, da allal ka'ila wataƙila wanda ice hazihi Qismatun qismatun ma- a urida biha wajhullahi wannan rabon ba ni zatin Allah da shi ba shine zulhuwaisa a ci a lokacin da aka da daga hunaini annabi alaihi salam gama rabo kawai sai ce hazihi qismatun ma udila fiha ma urida biha wajhullahi ba ni zatin Allah da shi ba وقوله إيدل da لم ko faɗarsa يكن ya ce idil ya ce da annabi sai ai adalci dai
لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه تعالى عليه wata humata lahu annabi وتهمته alaihi bai dauke shi da fahimtar suka bane da kuma tuhumar annabi alaihi salam وإنما رآها من وجه wajen الجلد galadi في الرأي ra'ayi ba fahimce da galadi ne a ra'ayi fahimta ce bai yi ba وأمور da kuma الدنيا al'amarin duniya والاجتهاد fi misali aliha ومصالح da kuma أهلها kokari a cikin maslahar ahalinta فلم ير ذلك sabba سببا na ba su bai dauki wannan zaki ba cewa kawai ya fahimci a mutane kuma suka tobara da an zo magana yanzu nan kawai faɗa zai baya auna to masu wannan ana kallon su ɗabi'a ce mutum ne ya mace su kai shi ƙara gaban alƙali ita ce baya wanka shirya wata malam sai ta auri kwaɗan maliya shi ya gama ya sake ta kenan zai tashi aka ce ka zo gaban shari'a ka faɗi bakan magana ka tace zan kwanta sai an busa kawo gaga dole a kyale ɗabi'a ce ce haka a gani to anawa sai na kallon masu irin wannan da ya ga masu irin wannan sai a kyale su ɗabi'a ce salasa annabin adalci ma
wara'a annahu min al'aza allazi da kun afuwa hannu ya ga yana daga cikin cutatarwar da ake yin afuwa a kanta wasu saburu wasabru alaihi alaihi da bizalika falizalika wato da saburu alaihi da hakuri a kan haka wale zalika lam yu aqibu dan haka bai masa hukuma ba sai ce fa man ya adil ilam ya adil Allah wa rasuluhu Allah da manzon sa sai adalci ba zai wani ba yace uziya motsa bi a kasar min zalika fa sabara ni wannan wasu alif sama da aka yi hakuri sai ma bai kara tofa ba sai shi kawai
وكذلك يقال في اليهود إذ قالوا السلام عليكم haka nan kuma wato yana tauka wa'annan ko hujjoji yake faɗa wa me yasa ba a yi musu komai ba na wannan da yace hazihi qismatu ma uridu biha wajhullah ya faɗi dalilin sa ba a yanke musu hukunci ba to ga wai hude shi ma zo sallama yace salamu alaikum mutuwa akan ku مم. ليس فيه صريح السب shi ma ba zaki bane balho balho ولا ba دعاء kuma mummunar addu'a bace إلا لما لا بد wuce mini min da minhu.
shi ma sai dai daga abin da labudda minhu ba makawa daga gare shi min al-mauti Min da al-mauti.
mutuwa الذي لا بد من illa hajihi jami'al bashar جميع البشر wanda dukkan dan adam shi ya gamu da ita to dan ya faɗi wannan ba wani abu bane kowane mutum kullu nafsin za'iqatul maut
وقيل wata بل- fadar aka ce بل المراد abinda ake nufi da wannan تسأمون tas'amu da دينكم dinak wato ku gun- addinin ku ya gundure ku shine mina sa'amati ne dama wasamu سامة wasa'amatu almala almilalu الملاذ shine gundura shine وهذا abdajiru suka ce as-sa'ama almalal abdajiru duk ma'anar su ɗaya gundura wai suna cewa Allah sa addini ya gundure ku
وهذا دعاء على ala سامة sa'amati الدين dini wai addu'a suke akan addini ya gundure mutane ma su rabu da shi ليس بسريح sarihi السبب sabbin ba zagi bane na kwalo-kwalo ولهذا ترجم ترجمة البخاري.
البخاري ala hazal على bari هذا الحديث a kansa ne buhari ya tarjama باب إذا أراد الذمي biyu a gairar hudu سب sabbin da biyu النبي صلى sallama الله عليه وسلم shine babin ki na haka ya rubuta a cikin sayar bukari idan zumbi ko waninsa ya jirwaye da kaman wanka da zagin annabawa sun zo da irin wannan to sai ya faɗi hujjoji
قال بعض علمائنا sashen malamanmu suka ce وليس هذا بتعريض lissabi بالسب wannan ba ma ta'aridi ba ne bujewa da kaman wanka ba ne ma na zagi to وإنما هو تعريض ta'aridin bil azza بالأذى ce jirwaye ne kaman wanka ne na cutarwa قال القاضي أبو الفضل sai abul fadl alkali iri ya ce قد قدمنا أن الأذى wasan والسب fi في حق haƙƙi صلى الله sawa عليه sallallahu وسلم sawa da cutarwa da zagi haƙƙin annaba sai da ɗaya ne ya wurin su wannan ba dalili ba ne وقال القاضي أبو محمد بن نصر alƙali muhammad dan nasir ya faɗa مجيبا عن an الحاذا hadal hadisi mai ba da amsa a kaunan hadisi ببعض ما تقدم ma'azin ma ta kaddama da shashin abin da ya gabata ثم قال sannan ya ce ولم يذكر في الحديث lam هل yuzkar مم.
ba a faɗa ba a cikin hadisin مم. هل كان هذا اليهودي من ahalil أهل ahadi wa الحديث zimmati shin wannan bai yahudan da ya faɗi wani yana daga cikin abu wato ahalil ahadi wa zimma Al- wato bai yahudan alkawari ne bai yahudan amana أو الحرب ko kuma bai yahudan abokin yaƙi ne ولا يترك موجب mujibul adillati da amrul muhtamali ba a barin wa- wato mujibul adilla abin da yake da dalilin sa na wajabci ya fito fili a bashi da amrul muhtamali abin da yake ya daukan fuskoki ba a aje wanda yake fili a dauke wa cewa ko zai zama kaza ko zai zama kaza
والأولى في ذلك wanda كله ya fi mafifici a cikin haka baki daya والأزهر kuma abin da ya fi fitowa fili in hajjiyar الوجوه wujuhi a wayannan fuskoki المقصود sadar باستئلاف ilafi wato manufar annabi alaihi salatu istilafu jawo zukatansu wal wal mujarrati mudarati ala dini kuma su Ala dini.
siyasa da su shiga addini la'allahum yu'minuna da watakila ko sa ba da gaskiya ولذلك ترجم tarjamar bukhari البخاري akan haka ne bukhari ya fidda babi على حديث hadisul القسمة kismati wal khawarij والخوارج da hadisin kisma na wannan rabon da wanda ya ce kismatin ma'udila fiya da kuma hadisin khawarij
باب من ترك القتال والخوارج shine babi na wanda ya rabar yakar khawarija litta'allufi للتألف eh domin jawo hankali لئلا ينفر kiran الناس kiran nasu عنه anhu da kuma kar mutane su kamaci addinin su guje masa ولما ذكرنا معناه عن الملك مالك dan maliki وقررناه قبله مم. وقد wato lima سبرناه.
lima zakarna ma'anahu an maliki abinda muka ambaci ma'anarsa daga maliku wa qarrannahu muka tabbatar da shi qablu Qablu.
tun kafin wannan lokacin وقد صبر لهم صلى الله عليه وسلم على سحره wasunmi وسمه annabi mai tsada da wancan la ya haƙuri da su yahudawa ala sihirihi da sihirin da suka yi masa irin su labidi ibn al-asami wa sunmihi da kuma wato zuba masa guba da bai hudu ya ta lokacin da ya je haibara ta sa masa a karfata zai ci karfata ta ce karkata amin san barawar ibn azib shi take ya mutu da ya ci
مم. وهو أعظم من السبه min sabbihi azum min sabbihi shi sihirin da kuma samman da aka saka ya fi- ya fi zagi wato girma
إلى amma ya yi أن haƙuri ila an da sarhullahu alaihi har lokacin da Allah ya ba shi taimako ya taimake shi a kansu يستر وأذن له بالقتل من حينه
hayyana minhu ya masa izinin kashe man hayyana minhu wanda ya nufin kashe annabar sunan take shine hayyana
وإنزالهم من سياسهم siyasihim da kuma sauko su daga biranensu husus irin gwiwa da suke gidaje aka kare aka yi katangu aka yi fadala aka yi kamare manya-manya aka sauko da su
وقذف zaba في fi قلوبهم qulubihim الرعب ru'ba wani ya jefa tsoro da firgici a cikin zakatansu وكتب على من شاء منهم minhum الجزاء aljala'a ya kuma wajabta wanda iso daga cikinsu aljala'a fita daga garurrukansu da za nake وأخرجهم yawan gaya mana cewa in an zo sauka ƙur'ani ana faɗa ƙur'ani an ce za al-ƙur'an al-azima rabi a ƙulubina wa nura abu sare na sai kar a ce wajala a zanina sai dai wajila a zana shi ne shafe bakin cikin ka ce jala'a ya bambanta wacce fita daga bangare ke na kori mutum kuma a ce kuma ya zama shi ne zai kore ka daga garin kowa eh da an kataba lau alaihimul jala'a da azabahu ya rubuta ya wajabta musu aljala a fita daga gari وأخرجهم من ya ديارهم kuma da su daga gidaddajinsu وخرب buyutahum bi بيوتهم aidihim ya kuma rurushe gidaddajinsu da hannayensu wa aidil mu'mina وأيديهم da ha- da hannun mu'mine Wa dan mun je ka- mun ga guraren da idan wannan na binin nadir din da kansu za su fita daga garin dole an kore suka dinga rushe gidajen da gine-ginen da suka yi masu tsada rago ko musulmi suka suka ƙara rushewa
وكاشفهم lissafi ya بالسد kuma wansu fito da ya zage su baro-baro duk da za su mutum ya ce fakala ya ishi wata kirin da يا tura قوة kana zai الكبدة a kan والخنازير kirin ya ku yan uwan birai ya yan uwan alhanzir
وحكم بهم bihim suyufal musulmi sannan yanke musu hukunci da takubban musulmi a وأجلاهم gani lokacin da aka zo sai aka zo bayan an gama gazatul ahzabu din nan aka ce a je quraiza da aka je aka kewaye sai suka ce aka ce hukuncin wa kuka yadda ce sa'ad dan mu'as sajjana to wani lokacin an masa rauni a hazab din ya zo akan abun hawa ya tsaya shi ma wani je kofa gurin inda ake wani suka ya zo sai aka ce da shi kuka yadda sai annabi ce to yake musu hukunci sai ce a zo a riba ce duk matansu da 'ya'yansu mazajen a fito da su ga shi nan bakin gari duk a sa takobi a sa rawayansu sai annabi alaihi ce kai hukuncin da a saman bakwai ma haka yi." su suka yadda da kansu aka ɗauke shi abin hawa ana mai da shi sai darbuka ake masa a masallaci dama ya rauni sai mata ne suka dinga kula da shi na sabai masu yin jiyarsa shi ya gama nasu sun aka fito da su gaba ɗaya aka dinga sara wayansu aka dinga sa daga sare su aka riba ce matan da yaya to shi ne wannan hakama fihim suyukhul muslimin
wa tilahum min jiwarihim ya kuma nesanta su daga jiwar makotaka da alkawarin da aka yi wa aurasihim ma'aurasahun ardahun Ardahum.
wa diyarahun wa amwalahum yaruhum wa amwalihim Allah ya gadarwa da musulmi ƙasarsu ƙasar yahuda wanda gidajen yahuda da dukiyarsu
wali takuna kalimatul lahi kalimatun lahi uliya don kalmar Allah ta zama ita ce sama wa kalimatul ladina kafaru sufla suhula kalmar kafirai ta zama ita ce makaskanciya
in qulta
za a fil hadisi sahihi fil an hadisi aisha sahihu radiyallahu an anha aisha in radiyallahu kace anha ya zo a cikin hadisi ingantacce daga nana aisha Allah ya kare ta a gare ta annahu sallallahu alaihi wasallam sa shi manzo Allah mai tsira da mincin Allah ma Man anta taqammala kamal nafsihi li nafsihi fi fi shay'in bai yuta taba daukan ilayka fansa tu.
saboda kansa ba ko an yuta ilaihi qattu da dai da aka yi masa bai taba daukan fansa ba illa an tunta haka hurmatar lahi bayan bayan ta takimar sai dai an taba alfarma Allah to ko kuma nan zai zai ba sani ba sa ko waye eh Ba- ada abuwakan da zai tuhibu an tu'adi wala waliyaka da zai tuhibu an tuwali shi da abdullahi ne ko duk abin da yake sai abin da ya shafa Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alam sai sai ka sani anna hadha la yaktabi Yaktabi annahu annahu lam lam yantaqima yantaqim man sabbahu.
taqim mimman sabbahu wannan baya nuna cewa annabi alaihi salam ba zai yi intikami ga wanda ya zage shi ba أو aw azahu آذاه أو كوي cutar da آذاه.
shi أو أو كذبه كذبه.
ko ya masa masa ƙarya ƙaryata shi a cikin abin da ya zo da shi ko a siffofinsa fa inna hadhihi min hurmati hurmatin lahi lahi ta min hurmatin lahi Eh, allati in allati in takamala takamalaha.
wa'annan suna cikin hurmatin lahi da annabi ya dauki fatsayi a kansu saboda su wa inna ma yakunu ma la yantaqimu minhu lahu bima yata'allaqa sai ma ta ta'allaka bi su'i adabin su'il adabi aw mu'amalatin aw min mu'alamatin al-qawli min al-qawli wal-fi'li bin nafsi wal mali nafs wal mal Eh, wato inna ma ya kuna ma la yantaki minhu san dai abin da baya daukan matsayi akan sai intikami eh shine fi ma ta'allaka bi su'i adabi abin da ya ta'alluki da mummunan ladabi eh aw ko mu'amalatin ko mummunar mu'amala ta magana ko aiki bin nafsi da gaba wal mali ko da dukiya mimma lam daga sun yaqsud bihi fa'iluhu bihi fa'iluhu azaw bihi azabu wanda eh ba yana nufin cutar da annabi alaihi salamu tabi'a ce To, lakin ma lakin ma jubilat jubilat alaihi alaihi al'arabu min al-jafai min al-jafai.
da cin abin da aka halicci larabawan ƙauye Wal na jahal.
kaushin hali Wal wala jahali da kuma wauta in suka zo suka yi haka sai ya kyale su au jubila alaihi Ba shi al-fashab da safi.
min al-sabr ko kuma abin da aka halicci mutum aka yi mina sabi na wato ga- gaulanci zama gaula gaula ne ko wani irin abin kawai zai iya sofo ne duk yana kallon wannan kajabzil jami'ul arabi arabi izara da'a kamar yadda balarabin ko ya kama kwarjallan annabi sai ya ja hatta asara fi wani ta asar har sai da ya fito a wuyansa wuyan ya yanka
wa qara'a bil sawt nasir akhari inda hu inda da kuma yanda wani ya daga murya ya ce ya dinga cewa ya muhammad ya muhammad ita tun daga da yana huge sabai suka ce kai an hana daga murya ce na ki da yana daga murya almaru ya ce hibbul qawm wallan ma yalhaq bihim ina san su ban gano so yanzu za ku hana ni ba zan hana ba sai annabi ya ce uturku ya ce ha'u almar'u ma aman ahabba sai kyale shi eh wannan dai wannan cin abin da aka yi na mutane aka yi to baya kula wannan alaihi salam
wa ka Zadul jahadil arabi shara'a shara'a minhu minhu farasu farasu allati shahida fiha khuzaima laraban kawai ya musun ciniki da annabi ya na godiya eh an yi ciniki fa daga annabi sai shi alisa da aka zo a karɓi kuɗi a bashi ci da annabi sai wannan cinikin fa ba a yi ba ni kawai ce mun kai an yi ɗabi'a ce ta balaraban ƙauye suna da wannan to da aka zo sai ce da annabi alaihi in ku kana da shaida ya shaide ka Huzaima yana wurin da aka zo wannan lokacin da aka ciniki ba nan sai huzaima ya tashi ya ce aini ne shaida an yi sai ta kawo kudi kawo kudi ba da haras ita ta bude ya kawai tafi sai da ya tafi sai annabi alaihi sai huzaima ya aka yi kama da shaida ka ce an yi bayan baka ne sai su ya rasu lai kai ka faɗa ka ce an yi ciniki tun da ka faɗa ni na yanzu an yi kai da ake wahayi kuma na yadda ya ce za ka yi faɗa abin da ba gaskiya ba kan wannan godiyar akan balaraban kawai sai ce haka kai ya ce ya ce to na mai da shaida ka ta zama ta mutum biyu ka zama mutum duk abin da ka ba da shaida to ba bukatar wani na biyu ka zama mutum biyu to yana da ya isa a babbar fada kenan duk abin da yanke wa Allah ta yi shi na mai da kai mutum biyu sai sake kira shi ko zai mutu zu shahada ta yi to kuma wannan abin da ya faru sai bayan annaba sai ya bi duniya zamanin sina abubakar radiyallahu sai a ga wannan ta hutu cin da ya bashi wannan a tsorace ya bashi ikon yana tafiya a haka sai da aka zo haɗa ƙur'ani aka haɗa ƙur'ani kaf zai da ɗan sabis al'ansari da zai ya zo yana bita ya zo suratun tawbata sai ya rasa aya biyu da ƙarja akun da fahimta wani kuma duk duniya ba su taɓa karɓar wani abu sai da mutum biyu duk wanda ya kawo wani rubutu ya ce an rubuta sai ya zo da shaidu biyu a muntattu sun ce tabbas a gabansu annabar sai ya sa shi ya rubuta kuma ya ce a sura kaza ta in kuma kira'a ce zai ta sai hadda sai sun ba da tabbas cewa wannan a gabanmu annabar sai na karanta masa kuma ya karanta ya ce yayi ba kawai zangar hadda ba sai an shaidi haddar annabi alaihi salamu shi ya ba su yi nakalta kuma suka karanta ce yayi suka dinga rubutawa to sai aka rasa wannan ayoyin guda biyu to ba a samu shaida ba sai a gurin Huzaima shi ko shi kai wancan da ibar sai mu'jiza ta fito a nan da yanzu an ce daga za a kun ita bata cika ba tun da ya ba shi wani ya ce shaida ka ta mutum bi ce shi ke
وكما كان من تظاهر Zawuri زوجيه zauje alaihi Alaihi.
haka ne yadda matansa suka haɗa kai su biyu To, Allah ce fa in tazahara alaihi fa inna Allahu huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahira to, suka yi haɗe kai eh,
da nana Aisha radiyallahu anha da kuna na Hafsa eh,
to da mata suke wannan sai suka ga ai abin da suka taba babba ne yace in sun masa haɗe kai to sani bain Allahu wa maulahu Allah shine maulansa wa jibrilu da malaika jibrilu sannan wa salihul mu'mini shine suna Abubakar radiyallahu anhu shi ma mujibi tare da shi yake wala malaikatu ba'da zalika zahira to sai suka hawa To Allah ya shiga ciki to shi ma wannan eh, ba a mai da hankali a kai wa a shi ba shi وأشبه haza da هذا makamancinsa مما bai hassan يحصل safu في wanda kau da kai a ciki shine ya fi harkar mata ce an koya wa mutane ne tun da ya haƙuri da su haka shine sayyidul khalqi ajma'ina to duk magidanta an gaya musu sai haƙuri isa sai na umar da lano da ya zo ya faɗa matarsa ta faɗa ya ce kai mara arziki ni zan faɗa ki faɗa ta ce an faɗa din wanda ya fi ko halittar Allah yana faɗa matansa suna faɗa ai bai sake magana sai ya tashi sai gidan annabi Ali zai je kira na na Hafsa ya ce yarsa ce ce wai in annabi ya faɗa alai kuna mai da martani ta ce yi ta ce to daga yau na hana kike ƙara tambaye sa bukata dan kar wani haɗa kuke faɗa ya faɗa ba sha kauna kanki kenan makauce kanki duk abin da ke so ni zaki faɗawa dan kai ki je ki faɗa mara magana ina so ke miki radiyallahu anhu eh to wannan haka da to kaga sai ya hakura tunda an ce annabi annabi alaihi alaihi wasallam haka ya hakura to sai koyar da maza ne shi yasa Allah da ya ce wa kulikal insanu da ifa namiji ake nufi ya ce shi mai rauni a harkan mata duk wanda in yi magana hanta cikin matar dinga kaɗatowa mutumin arziki wani ba Allah ba shi ya faɗai sai ɗan iska ba mutumin arziki ba dai mamare ta fara amai yana yana karni ta wanke dole babbata mata kaya ɗaya magana tana da wajen jiki ba shi da kirki ma mutumin kirki shi mata suke juya da shi abu ya hakwa sai abu ya hakura eh da sauko shata da yawa ga shi malam babu na hannun dama sai ka ji kare na haushi sai bai ji waro kura ta ji mace na yanga miji kwarai ta samu dai mana ai mutumin kwarai shine mata suke wa sai hakura wa kulli al insanu da iba eh wannan ba sai koya ma yin hakuri da su khairukum khairukum da alihi wa ana khairukum da ahli a wata yana ban wake mace yana zagi na tankaɗe ta tattaka ta ai ba mutum bane kuma kwatsar da ita ba ruwansa da masalaha ta yana yasa ake san wata za su aure su aure mai tsoron Allah to in yana son su zai musu abin arziki sha tara ta arziki ba da ba za su gani ba in kuma wani abu ya shiga na kiyayya to ba zai zalunce su zai ji tsoron Allah aka ga kayan aiki aka kame kaza kaza da wani kayan ado da tsada da to in abita sai cutata kuma yanzu cewa hakan ake ba tunani sosai sai mu ja da gudu don mu karasa su
وقد قال بعض ina علماء sashen malaman mu sun faɗa أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم eh, حرام cutata da annabi alaihi wasallam haramun ne لا يجوز بفعله مباح.
مباح wala gari baya halitta bi fi'ilin mubahi da aikin da yake na halak ولا غيره wala gari ko toce fuska da an hana cutata da annabi alaihi wasallam وأما غيره Mm, amma wannan sa Fa ya yajuzu juzu bi fi'ilin fi'ilin mubahi.
mubahi ya halitta da aiki na fi na halak مما يجوز يجوز للإنسان فعله للإنسان فعله wanda ya halitta ɗan adam ya aiwatar da shi Wa wa in in ta'azza ta'azza bihi bihi gairu ghairuhu.
ko da wanansa ya cutu da shi wannan zai iya yi sai dai hukuma ta shiga tsakani amma annabi sa ko ta wace fuska in abu halak ne in kai zai taba shi to ba za ka yi واحتج بعموم قوله ya da kafa تعالى hujja da magamayin faɗarsa maɗaukakin sarki إن الذين shine yuzuna Allah wa ورسوله rasulahu la'anahum لعنهم الله Allah في fi الدنيا dunya wal والآخرة akhirah وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث Fatimata فاطمة radiyallahu anha Inna da kuma faɗansa hadhihi mai tsira da al-umma- wancan Allah a cikin hadisin na na Fatima radiyallahu anha yace na habi da akin binni yuzini ma yuziha Aisha a Fatima bid atun minni ɗaukar jiki na ce yuzini ma yuziha duk abin da zai cuce ta zai cuce duk abin da bai mata daɗi bai mata daɗi ba
Ala ala wa ya ce inni- faɗa kika ji faɗa ki farka ka ji mai zanga maka وإني لا أحرم أحرم ما ما أحل أحل الله ni ba na haramta abin da Allah ya halitta ولكن la tasmi ibnatu rasulillahi salama wa ibnatu aduwillahi inda عدو rajulin الله عند abada رجله abada haka ya ce walakin la tasmi ibnatu rasulillahi yar ma'aikin Allah salasan ba za ta haɗu ba wa ibnatu aduwillahi da yar magaucin Allah mukiyin Allah inda rajulin abada a ƙarƙashin wani namiji aure ɗaya har abada kasan sai na Ali ne zai aure إيه.
sannan ba zai faɗi wannan ya ce inna habid atun minni yuzi ni ma yuzi ha alawa inni la uharimu ma a halalla ban hana a yi mata kishiya don ya ce a rufe da mace ɗaya halak ne ba zan haramta ba sai dai yar manzan Allah sun ba za ta yi kishi da yar mukiyin Allah ba ita ce ne abuja yar abuja harfe zai aura ba hana mata kishiya ba amma shi rasulullahi wannan aduwullahi su zama ƙarƙashin namiji ɗaya to ba za a yi to wannan kuma hadisin shine fuka hau suka yi amfani da shi cewa duk musulmin wanda yake aure da musulma to ba zai auri kirista ko yahudu ba domin wannan tana kan tauhidi wannan tana kan salut trinity to ba zai yiwu da tauhidi da trinity salu guri ɗaya ba tun daga nan kuka hau suka ɗauki wannan suka ce to hukunci ya tabbata duk wanda zai auri wanda ba musulma ba sai ya zama ba shi da wata mata musulma ko ba zai aure ta kuma ya auri wata musulma ya haɗa ba za a haɗa su guri ɗaya ba ƙarƙashin wannan la ilaha illallah wannan kuma inna laha salisu salasa ba za su haɗu ba
مم. مم. aw yakuna hadha mimma aza azahu bihi kafirun ko kuma wanda ya cutar da shi da wannan kafirin Mm.
wanda ya cutar da shi kafiri ne raja ba da Ja, zalika ba'da zalika islamu al-islamu yana kaunar bayan haka musuluntarsa shi ma annabi sai ya haƙura ka afuhi Anil yahudi lazi sahara lazi sahara kama afuwar da yau ba yahudan da ya masa sihiri to wa anil arabi allazi zai ara da katalahu da kuma laraban wanda ya so kashe shi shine gaurasu bin al-haris ya ce man yamna hukamin ne ce da shi allah to shi kuma da ya ɗauki kowa ne ce man yamna hukamin ne ce la ahada ko la shai ba kowa sai ce to za ka musulunci ya ce a kai alkawari Mm.
ba za ka sake taimaka wani za a yaƙe ni bai ce ya ce to je ka shi yasa daga zuwansa cikin mutane zai ce ji tukumi inda khairin nas in dai mutum ne ba taɓa ganin irinsa na ɗauko makami zan kashe shi Mm.
kuma ya samu nasara ya ɗauki makamin a hannunsa gani ba wanda zai tare ni babu wani abu sai wannan sharaɗin kawai yadda ya ba ya ce na tafi
wa anil yahudi ya ce da yahudiyyati ya allati sammatu sammatu da kuma ba yahudi da ta yi masa wannan ba ta sa masa sammu dafi a cikin abinci ƙoƙari ƙila katala Waƙarƙila. Mm.
wata faɗar aka ce ya kashe ta Katala.
wata faɗar aka ce ya ba da ita ga yan uwan bishiru bin da barayi to wa bishiru bin misliha azib suka ce je kaka a kashe a ce bishiru bin da barayi shine lawa kasama alallahi la abar
wa mislu hadha mimma yablughu min min al-adha aza ahlul ahlul kitabi kitabi kwatankwacin wannan wato shine daga abin da yake isa gare shi da cutattarwa ta ahlul kitabi wal wal munafiqina munafiqina da munafiqai fasafahal anhum kuma sai kau da kai ga wuransu raja al-istilafihim istilafihim domin fatan tattaro zukatansu واجتلاف da kuma jawo hankalin waninsu كما kama kararnahu قررناه qablu قبل kamar yadda muka tabbatar da shi tun kafin yanzu wa billahi billahi tawfiq wanda katar ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam wa na su'adu dan wani ya yanke wa ka'abu ibn zuhair hukunci to shi wannan mawaki yana cewa juhudu fadilatu shu'ara igayyun wa tahsinul madihi min ar-rashadi mahat ba na su'adu zunuba ka'abi wa alal ka'abu fi kulli nadi wa mahatajan nabiyyu ila madihin وتشبيب بشيء من سؤالي ولكن سن إسداء الأيادي وكان إلى المكارم خير هذه شيني وانا يقول فضيلة الشعراء كيف wato musanta falalan mawaka bata ne ba daidai ba ne wanda suka yi waka na yabo ba a korarsu sai gane wata sinin madihi kyautata madahi da yabo a yadda cewa abu ne mai kyau minar rashadi yana cikin shirya ya ce ma har banar su'adu zunuba kaɗi wannan kashi da banar su'adu ta shafi duk zunubin da ka'abu ɗan zuhairi ya yi wa alar ka'abu kuma ta ɗaga ƙadarinsa fi kullum nadi a gurin duk gurin zaman ɗan adam sai an ɗauke shi mutum ne wa matajan nabiyyu ila madihin annabi sai ba buƙatar yabo duniya ta fi ko tebe shi ko tebe tun da Allah ya riga bai shi wace in naka la Allah kullu gida azumi ya gama wata shibibin bi shay'in min su'adi balle kuma ayi tashbib wato irin bayani akan masoyiya da yace ba na su'adu kaga su'adu sunan mace ne yi tashbibi kamar da mawaka suke annabi alaihi wa ruwansa da ban ruwansa da tashbib walakin sanna isda al ayadi ya sanya ya sannanta yin alheri shi sa ɗauki riga ibashi ya sananta yin alheri wa kana ilal makarimi khair hadi annabi alayhi salamu shine mafi cicin mai jan mutane zuwa makarimul akhlaq so ne makarimul akhlaq ya nuna shi yasa ya wannan alayhi salatu wassalam assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
alaikum
Allah saka bawa Allah nan da alheri Allah ya ƙara masa lafiya wannan baiwa mun gode Allah alhamdulillah algatu malam a gashi musulunci a zahiri ya halatta aure auren mata biyu a fiye da biyu ko fiye da biyu algatu malam to amma kuma mu a wannan lokacin waɗansu matan sukan ja a ja har ta kai cewar ita ba za ta sai dai sake ta ko kuma an gata malam wadda ta ce ita dai har in ya da hasi yayi to sai dai ya raba musu gida ba za ta yarda ta zauna gida ɗaya ba wannan gidan ta wannan a ce suna rumfa ɗaya to an gata malam wannan me yake ka- menene sakamakon wannan an gata malam ta ɗaya kenan. na biyu kuma bawan Allah ne yana fama da ciwon idanu to da dare yayi sai ya ɗiga magani a idanun to bayan ya ɗiga magani a idanun argatumala sai wajen asuba kuma sai iji wannan makakin maganin a makogoransa to argabata na menene hukuncin azuminsa salamu alaikum Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To shi maganar miji ya ƙara mace abu na farko da za a fara lura da shi shine me matsayinsa a shari'a matsayinsa a shari'a halak ne amma da tsin da dalilai da buƙatar yin haka in babu shi kenan ɗaya su ta ishe shi amma in akwai buƙata sai ya ƙara saboda ɗabi'un mutane da halayensu da zubin da Allah ya musu iri daban-daban to in ku ce zai ƙara ɗin to a mazauninta na musulma to ba za ta hana Allah hukuncinsa ba za ta miƙa wuya ne ta yadda da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan shi ne matsayi amma in imani ya yi rauni kanta take so ba ta lura da ubangiji sun sai ta ja dama sai ta sha ta daga ta ce ba ta yadda ba wata ta ce sai dai a sake ta amma wata hankalta ba akwai 'yan mata sun kai shekara hamsin ba su samu miji ba ita ma an sake ta ba irin zamani sai da abubakar ba ne wanda ya sake aurenta da sai ta kara lura da wani ko kuma ta ce ta shi a raba musu gida ba dole ba ne karfinsa ya kai yawa ba ko kuma ƙarfinsa ya kai ai abin da ake bukata zumunci zumunci idan ya raba musu gidan da 'ya'yan waccan da waccan ba za su yi zumunci ba in ba su yi zumunci ba to abin da allah ya yi wuce a yi ya silo na ma'amara labi an yi sa to ho za ta tabbatar da shi ba to sai ta shiga cikin ya kada ona ma'amara labi an yi sana wannan kowin yin sai ula'ika lahumul la'anatu wa lahum su'ud dari ta raba masu zumuncin iyali ba za su so juna ba in sun raba gida kuma ƙarshe ta cusa musu iyayya waccan ma ta cusa iyayya shikenan an lalata hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum sai su yanke zamanta shikenan abu ya baci wata kuma sai ta ce da a ce an mata kishiya to gare je ne makaroyi ta yadda ba dai su yi tarayya da ita da ya ce wannan to duk wannan shaidan ne da zuciya suke ɗawainiya da mutane da kuma dafi na yahudawa yake ta shigowa ta littattafai da ake karanta da shirye-shirye da fina-finai da ake haɗawa su suke yaɗa wannan dafin cikin al'umma mata suka karba suka karba to wannan akwai haɗari a ciki tare da cewa su mata sun fi kowa abin tausayi hajji a sallebi aka yi na ƙaramar sallah a madina da aka idar da sallah annabi alashi na hudu ba sai ya miƙe bayan ta dafa bila sai dinga ketawa yana tafiya sai da je sahun mata sai sai mata kufiyoyin yan wuta kuni mafi yawa ya wata kone da ta sadaka na ma'asharar nisa ku yi tiwaye ta sadaka shi ne a gabansu ku yi ta sadaka don wuta mafi yawa duk mata ne hankali ya tashi dai idin aka rufe saboda mayan dubu anil hawa gaskiya aka ce fara sai wata mace ta miƙe ta ce me zai jawo sanarwa sai ce miyagun kalmomi da suke faɗa sanai ka furnal ashira suna muna suna kafircewa suna butulcewa abokin zama ya yi musu alheri da wani abu ya haɗa ce mai ka taɓa tsinana da za su tara wuta wannan ya kamata mata su lura suna cikin haɗari babba da ya je isra'i wajen tafiya ya shiga wuta da aljanna mika'il ya raka shi suka je suka gani sai ya ga mafi yawan wuta mata ne aljanna ba mata da yawa me ya ba ya ce kyale-kyale da kwalle-kwalle shi ne a gabansa sun rabu da allah ba sa neman wani sannan bugu da ƙari rayuwar duniya hankalta ake saboda tafiya take da sauri yanzu ko mai hankali ya san azumin bana ya fi na ba da sauri to magana yi alisa sai nan gaba sai ka samu zarbar dabino icin ka kunna wa kanta wuta kafin ta zo ƙarshen da farko rana to sai rana ta faɗi hadisi ne wannan zarbar dabino it kamar tsohon kara ka kunna masa wuta daga nan ya taho kafin izo ƙarshe wutar ta kama tana ci ba mutuwa ce ba sai rana ta faɗi bayan asuba to kun ga abin yake tafiya sai ce to za a kai matsayin da hamsuna imra a kai yamin wahi mata hamsin mai kula da su mutum ɗaya kaga maza za su kare mata su yawa to tun wannan bai zo ba ana irin wayan abu mata suke cin bai wanda ga abu nan na tafi bai zo bai wuce ba ya kamata mu hankalta a cikin musiba ake sauran wanda muke bi din san abin da duniya take ciki ba mu ko namu shugaban ya gaya mana har rana za a rufe kofa aljanna rubuk ba mai sake shiga a rufe kofa wutar rubuk duk ya faɗa mana ya kamata mu zama irin wancan shashashan ba abu ne a gaban mu sosai mata ya kamata su ga taitaye su akan wannan duk karmar da ya faɗa ce ta zai gashi alamar saurin lokacin ya faru ya ce za a samu ta hamsin namiji ɗaya shi zai kula da su duk san mutu da ake cewa kallabi tsakanin rauna nan gaba za a yi zunzurutun kallama ba ma rawana don wannan ya zo musifa ce bala'i ne yake tahowa ga dangadan ba su ankara ba ma domin ma ankara ba ya kamata mu shiga tecin mu duba sannan wata hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala ita mace har ta gama rayuwarta ba ta iya kyankyashe fiye da kwai 400 wanta da take da shi ba ba ta iya kyankyashe fiye da 400 har ta gama rayuwa shi kuwa namiji a lokaci ɗaya in ya kawo yana fidda kwai sama da miliyan 20 in yi zo miliyan 20 ma ba zai haihu don ba shi da taki to sannan ita kuma in aka samu shekaru ta shekara 40 da wani abu ko ta kai 50 to Allah shi ne ya san mata gidal arhamu mata zidadu da mahaifar sai ta hannu yana aiki ce da ita tsaya sai ta bushe shi ke ta daina al'ada ta daina haihuwa shi ku sai kai ɗari yana haihuwa saboda haka wannan ranar in yana da dama sai aure yarinya da za ta iya haihuwa sai ya ci gaba da haihuwa ba za a bar wannan ranar ta tafi a banza ba domin ma yana daga cikin hikima ta musulunci da ce a ƙara aure zai shi ne to sai mai magani shi kuma da ya sha to wannan to in yi sahur sahur yana cikinsa da daddare to in gari yawa ya shi kenan tun da abinci na cikinsa azuminsa ya karye kenan an bai karye ba ai wannan a jikinsa yake da da shi da abin da ya ci na sahur zai ɗaya shi ta haka ake da lokacin muna ƙananan an zo yin saboda su malam sai su ce to a je a samo makilin da duk wani mai mai zaki kowa an gama sahur ya goge bakinsa da shi in garewa ya sai ku haƙura lahadu ku kuma sa'imi a ɗebo inda lahimi rihin miski amma ku yi wannan zakin duk ku haɗiya ba zai muku komai ba mata masu sa kwalli duk da asuba suke sa in suka saka an san ta da safe ko suna jin wani a ci an ba komai tunda tun lokacin da ya halitta a ci abinci in wannan zai taba azumi to abincin da yake cikin kama ba ka ci zai taba azumin kama komai wannan Allah ya saka da bikin abu ake a fili malamai suke tsora mutane daki daki ibada da ilimi ake ta daki daki kowa kansa yawa eh
Allah ya saka da alheri malam cikin karatu malam yana mana bayani cewar ga abin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sayyidina ali cewar bai hana shi aure ba amma kada haɗa kishi da yar manzon Allah da kuma aduwin lai na ce to ala gafta malam gashi zamani ya zo mana yanzu sai a ajiye kafira a wani gidan musulma kuma a shigo da ya cikin wani gidan na ce duniya ce ta aure mutane suka ba allah ba sa zaton lahira za ta je suna tafe
ai satin jiya na faɗa da sai faɗa na ce magana imani ce sai mutum imani da abin da annabi ya zo da shi a sau shine zai tsaya amma an bai yi ba shi kenan sai dai matsala ɗaya ta duk abin da ake ana ana tashin alƙiyama Allah hukunci zai yanke kawai ba sauran yarin ana zuwa yanke hukunci ba wanda isa sai da Allah ko ya tambaye shi an gama da mutane ina matasi hattara hattara kullum su ake ka zama mai amfani a cikin mutane kan wajen da ka yi jiya cewa mutane a dinga hakuri da sun ce yi kullum kana da cikin mutane ba ku za ka lura to in baka amfane su bito karka cutatar da su in baka yabe su bito karka zarge su karka zarge su in baka yabe su ba karka zarge su in baka faranta musu bito karka bakanta musu to ka zama mutum kullum musulmi ya tsaya a kan wani amma yan shari'a ta ce kake kaza to kake sai a kiyaye wannan saboda gudun gobe kiyama tana na ubangiji shari'a kawai hukunci zai yanki akwai wanda aka yi haka ya ce matar ta ce shi ba zai yi aure ba sai dan zai nemi karoye ne ba rigima ta zo ko gudun likitansu likitan nasu ya zo da yake gamin wannan da kansa ya ja hankalinta ya ce tun da ya gaba zai iya haƙuri da mace ɗaya ba ya haƙure ya mata ta ce ita dai a ce da wata mace kishi ta ce mijinsu ɗaya ba za ta yarda amma in zai nemi duk karuwan duniya ita ta yarda kaga ta halatta haram ta haramta halaka likitan ba shawarar da bai ba su ta yarda shi kuma da Allah ya kaddara ya zama shi ma ɗan uwan ɗayan ne sai daga ta tata sai ya shiga neman karuwan ta ce tafi da to an fara haka malam sai kurgaram aka haɗu sai ta kamu da cutar ɗaya shi ma ya kamu da suka tuwa gudu likita mai za a yi ce an gama kalkalamin ya goshe kafin haka tabi na gaya muku dama shi ne magani to kuka iji to a lokacin ya ce mun ta mutu shi ma ya mutu sai kuma je su da Allah irin wannan shi ke faruwa dafi ne daga ƙasashe suke ta shigo mana ana ta shigo mana ana ture Allah baya ana ture manzo Allah sau baya ana ta ɗaukan kafirci duk abin da ake so da mutum ya zama na mun ci riba da duniya ba duniya ta ci riba da wani kama ba ma lura da wannan yau mutum sai ya zo baya tunanin shin fa na ci riba zuwa duniya ko ko riba ce ta ci riba da duk wanda ya saba annabi alaihi salam ya saba ya duniya ta ci riba da shi ba inda zai shi so da ka Allah ce muke mu dai sai imanin ya rayu ta kuma yadda annabi gaskiya ne alaihi salam to shi ke amma wanda dai tabewa bayan da za a ci annabi alaihi salam zo da wannan addini wara-wara da alheri da irin matakan da ya dauka wajen gabatar da shi wanda hatta koraye a dawa alaihissalamu suna shaidarsa suna kiran mutane su taimaka ku je ku bi shi a cikin ashafan nan duk mun gurgura ran da koraye suka dinga tura mutane ku je ku bi shi zaki a dawa yayin kwanta ina jiran abinci izo imaki na jinwa jakadan annabi sai wuce ya daga takarda ya gani ya san bata ya sai da kishi har kan hanya sannan ya komo dajin sai na nemo wani abu wannan ne wai shi aka aiko mana a faɗa muke ci wani irin hankali muke da shi yanzu kuma Allah shi kenan sai ya zama da wurin an an gama ce kuma tafi shi kenan Allah ce shi kenan kun kiban annabi sai shi kenan ku tafi aljanna da abinda muke cewa Allah ne sai mutum ya mutu kuma zuwa ajiye shi wai abin ga Allah ma yi Allah tun da kai ne babba ya hakuri ka kyale shi yayi maka ya ki maka biye yayi maka taurin kai amma kai rubu da shi haka fa muke a mutuwa kan ya ki bin Allah wai sai ya mutu kuma dinga cewa Allah kai ne babba ai sai ka kyale shi haka wannan zai mana daidai sannan mun bar yaran mu da sun kangare in akwai hankali dole mu tashi tsayaran mu hana su shaye sha mu da su mutan kirki ko ba don wani abu ba so da in mun mutu zama mutum kirki na zo kan gawar mu amma ka bai yara suka lalace in an mutuwa zai zo kan gawar mu lalatacce zo kan gawar amfani zai maka uba ya bar ɗansa ya lalace sai shi gwaba yanzu babu inda yake da hadari a duniya irin makaranta don makarantun mu a lalace suke so da iya sun yi ra'ayinsu tarbiyya kowa ya ɓanta ɗansa sai dai ba shi kuɗi ya ba shi abin hawa ya shagwabe ya abin da ya ga dama wannan ne zai tsaya kan gawarsa bayan ya mutu wace riba za mu ci da lalata yara da muke ai babu alheri akan abin da muke ciki yanzu ko dan mutuwa a ce mutumin kirki ne an ka izo kan gawarka ai ka gyara shi Allah ya taimake mu Allah mu da halin da muka shiga ciki sai faɗakar da mu kafin mu yi fargajaji na duk wanda ya farka a gaba da ya fargajaji ta da amfani Allah ya kiyaye mu
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan wata baiwa Allah ce ta rubuto take cewa ta ji wani malami ya ce idan mace ta fita daga gidan mijinta ba da izininsa ba sallarta ba za ta karbu ba ta ce to ita ta samu kanta a matsayin mijinta ne nemi izininsa zuwa unguwa ya ce ba za ta ba ita kuma ta ga kawai ba da ta tafi ta tafin da ta je ya ta dawo gidansa ya kore ta kawai sai ta koma gidansu nan ma aka ce ta dawo ta ki dawowa din ta ce yanzu zai kwanan ta goma sha shida a gidansu ba ta koma gidan mijin ba to tambayi da take a matsayin sallolinta da azuminta sannan na biyu kuma wai ta iya turawa ya tattaro mata kudin abincinta na kwana goma sha shida
wa yake ta wa yake ta awanci tana ana ta mala'iku suna ne suna ta zine mata Allah ma yana zine mata shedan yana ne yana ta munna yanzu yana ta tsalle ya samu haukaci ya huda mata hanci yana ta ya sa mata wato asirka ina janta yanda yake so sallolin nan in ban da biyar ba wanda ya cancanta ta sai ya yadda ba komai ba duk sallah biyar kaɗai take da haƙƙi a kai in mijinta na da azumi iya na ramadan kawai take da shi na 60 min shawwal azumin kwana uku a kowane wata azumin litinin da ba ta da iko sai ya yadda shi yasa annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam azumar atu idza sallar khamsa wa sama shahara su kadai ya fara to wanda hatta sallah sai da izinin sa balle fita wani guri zuga su da ake yanzu kai su ake a kai su ake a abinda za ta sami yadda Allah ta tadda kowane namiji a lahira shine husnu tabaqqulil zawji wata ga umradati kyauta ta zamanta da miji da neman yadda sa sai ya yadda sannan Allah zai buga tasa ma bai yadda ba shike dama wannan maganar kudin abincinta da komai daga ran da ta bar gidan dama Allah ya cire shi baya cikin haƙƙin mijinsa haƙƙinta akan miji daman ta zauna inda ya zauna da ita to anan haƙƙin shi matana ta ta yaji da ma'anci ba abin da ta cancanta a wannan in shawara zan ba ta ne to durkusa wada ba gajiya wani balle ba wadan ba ne matan na tuba mata da sabuji sai ta koma ga Allah da dauki magana sai na umar radiyallahu anhu ya ce arju ila alhaqi khairu min at-tamadi ala al-batil mutun ya komo kan gaskiya yafi ya zarce akan barna kamban na shedan ta hakura ta nemi iyayenta su yafe mata taurin kan da ta musu ta koma gidan mijinta ta sasanta su zaman su lafiya irin wa'ina abubuwan su tafi unguwar da ta je ba abin da ta yi mata in gurin waɗansu ta je faranta musu ta yi sasanta ta koma gidan mijinta ta ba wa iyayenta hakuri ta ba mijinta hakuri ta zauna su tafi wannan guri da ta je ungo da ta je son zuciya ta tafi in ma faranta musu sai wani abu ne ya faru ita ta je ta gama ita ko ta je fada cikin garari tsakaninta da Allah ya ɓaci tsakaninta mijinta ya ɓaci tsakaninta da iyayenta ya ɓaci to gara ta sasanta ta turmuza hancin iblis ta komo cikin sahun jama'a da suke tare da annabi alaihissalam ba ta shiga cikin sahun bataliyar iblis ba ni ita ce shawara ta gare ta ta dawo wata shi ya fi mata sauki ya kuma ta dawo ko da mijin ya wani abu ta kwantar da hankali ta rabu da shi shi ma ina roƙonsa ya zama ɗa in ta ce ta dawo to ya zama karimi shi ke ce wannan zancen ma ya wuce har auda ba zan sake ta da shi ba kuma iblis ne ita a lokacin makahon doki ta hau ta dinka sukuwa wajen zamiya ku za a haɗu da hadari shi kuma allah ya sa bai kai makahon dokin ba da shi ma ya hau makahon dokin sai ya sake ta shi ke na iblis ya gama ya nasara a kansu bai kamata ma'aura su dinga hawa makafin dawaki ba doki mai ido wanda za a yi suku ana gani inda ake tafiya a yi zamiya lafiya isa ake ake allah ya sauwaƙe duk sauran mata allah sa su fahimci haka ma maza allah sa mu fahimci irin wayannan abubuwan na zaman aure allah taimake mu allah sa su ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun sauka sha da la'ilu ma sha wanda suke roƙon addu'a sai mahaifinsa ya rasu tsawon lokaci da ke roƙon addu'a Allah ya masa rahama